يود أهدكم أن تكون له جنة من نخيل وعناب تجري من تحتها الأنهار لهم فيها من كل الثمرات وأصابه الخبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إئسار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تتفكرون أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل شن دايانكو زي يدا أن تكون له جنة من نخيل يزما ينا دغونا نا دبينو أن تكون له جنة من نخيل وعناب da kuma nau'i nau'i na inabi walahul kibaru sannan kuma girma ya same shi walahu zurriyatun du'afa'un kuma yana da zurriya masu rauni in ka ji an ce zuriya ana nufin ‘ya'ya da jikoki walau zuriyatun du'afaun fa asabaha isarun sai wani iska mai ƙarfi wanda yake yaye falangen gida ya yaye silin ɗin gida shi ake kira isar fa asabahul kibar walahu zuriyatun du'afaun fa asabaha isarun fihi narun a cikin wannan iskan kuma akwai wata wuta fahtarakat sai duka gonan nan ta kone akwai wanda zai so haka akwai wanda zai yadda ya zama yana da gona da sake da nau'i nau'i na inabi da nau'i nau'i na dabino ya zama cewa ta zo rana ɗaya iska ya zo ya ɗauke ta ta kone gaba ɗaya fahtarakat akwai wanda zai so haka wannan aya sayyidina umaru ya kira sahabbai ya ce ina so ku gaya mun labarin wannan ayan me fassaranta sai suka ce Allahu a'lam ne sai a'a ina so da gaske nake yi ku bani labarin wannan ayan me take nufi sayyidina Umaru bai samu amsa ba sai Ibn Abbas ka san dama shi kullum annabi ya masa addu'a ya ce Allah ka sanar da shi hikima sannan ka sanar da shi tawilin alqur'ani sai yasa ake kiran shi turjamanil qur'ani mai fassara alkur'ani wato shugaban masu fassara alkur'ani kenan to sai ibn abbas sai ya ce ni a ganina wannan ayan tana nufi ne mutum ne zai yi samartaka lafiya kalau tsakaninsa da allah lafiya kalau duk wani aiki da yake yi lafiya kalau ba wani matsala lafiya lau tsakaninsa da allah yana samartaka lokacin da ya tsufa kuma sai allah ya jarrabe shi ya yi wani aiki da zai wuce wutan jahannama shi ne ayan shi a wajensa gashi a anabin tajirimin tati alan haru ga korama suna yawo a ƙasanta laun fiya min kulli samarat akwai duk wani nau'i nau'i na kayan ci a cikinta fa asaba ulkibaru da ya girma walahu zurriyatun du'afa lokacin da ya kamata yana jin sauki yanzu ne zai ci ladansa fasabaha isarun wannan shekarun san gaba ɗaya sai iska ya zo da wuta ya zo ya kona shi gaba ɗaya wannan ya yi daidai da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannati hatta yakunu bainaha wa bainaha illa zira fa yasbiqu alaihi alkitab fa ya'malu bi amali ahli an-nari fa yadkhulaha annabi sallallahu alaihi wasallam yace ɗaya daga cikin ku zai yi aikin mutanen aljanna ya rayu yana aikin mutanen aljanna bai gushe ba yana aikin aljanna har sai ya zama tsakaninsa da wuta aljanna kai bai wuce zira'i in aka ce zira'i daga nan zuwa nan tsakanin mutum da aljanna kenan sai littafi sai ya canza kawai sai ya yi aikin mutanen wuta Allah ya ce sai ya shigar da shi wuta ga kanan an ɗibo rayuwar tun da bakin gemu tun kafin bakin gemu har bakin gemu har farin gemu ya zo har ka sunkuya kana jira ana sallah da kai ana jira ka mutu kawai ka tafi aljanna kowa na maka kallon haka rayuwa ta ai kyau wani alhamdulillah kai Allah ya ba mu rayuwa irin wani kawai rana daya sai aga ka canza ka zama tsohon wani abu daban kai aiki ka wuce wuta haka mutum yana aiki irin na mutanen wuta ya zama tsakaninsa da wuta bai wuce zira'i ba sai Allah ya juya masa rayuwansa sai ya koma ya yi aikin mutanen aljanna sai Allah ya sa shi a cikin aljanna Allah ya sa da mu bi ma'ana kar aikin ka ya yaudare ka kar ka ga cewa ai da ni ake buɗe wazifa da ni ake sada sallah ni ne zakka ni ne ba da kaza ni ne kaza mu ne kaza wannan aikin ya ruɗe ka kaga kana ganin kaman cewa ai idan ka mutu aljanna darar za ka wuce a'a kai ta roƙon Allah ya ubangijin da kake juya zuciyoyi ka tabbatar da zuciyana akan aikinka ka tabbatar da zuciyana akan ayyukan da nake yi to wannan shi yake gwada cewa mutum ya san aikin da yake yi in ba haka ba zamanin annabi Musa wasu mutum biyu ɗaya an san shi mutumin kirki ne ɗaya mutumin banza ne sai suka mutu sai annabi Musa ya yi mafarkin mutumin kirkin nan ya shiga wuta mutumin banzan nan ya shiga aljanna sai ya tambaye Allah garin yaya Allah ya ce ka tambaye iyalansu da ya zo ya tambaye matansu mijinki kan me aikinsa ta ce o o mijina wane mutumin kirki sallah cikin dare sallah karatu baya da aiki sai karanta kaza sai yi mana kaza duk abin da ka sani na aikin kirki yana yi amma yana da wani ɗabi'a guda ɗaya idan zai kwanta sai ya faɗi da baya yana cewa in dai aljannan nan da musa yake faɗi gaskiya ce ni zan fara shiga kaga aikinsa ya ruɗe sa kenan sai da ya zo Allah ya gwada masa aikinsa nuna mun aikinka sannan ka nuna mun aikin da kai na baka ido guda ɗaya da kake kallo kaga ba zai kai ba don haka ya wuce aljanna sai ya wuce wuta sai sa Allah yake cewa annabi yana cewa dukkan ku ba wanda aikinsa zai shiga da shi aljanna sai dai da rahamar Allah sabai suka ce har kai ya rasulullah yace illa an yataghammadani Allah bi rahmatihi sai in Allah ya lullube ni da rahamarsa tukunna zan shiga aljanna shi kuma ɗayan da aka tambaya matarsa ta ce wane ai ban da shan giya da lalata da bin matan banza da kaza da kaza ba abin da yake yi amma yana da wani hali guda ɗaya idan ya zo kwanciya ya dinga fita waje yana watsa wa kansa ƙasa ya watsa wa kansa toka yana Allah wannan cuta da ka samu na shaye-shaye Allah kai ka ɗaura mu Allah ka yaye mu wannan bala'i da ka samu na neman mata Allah kai ka ɗaura mun Allah ka yaye mun ya yi ta kuka a haka zai yi bacci bai sani ba gobe ba shi zai hana ya ƙara zuwa gidan giyan nan ba kaga wannan ya gane shi mai laifi ne don haka kullum ƙarshen ake dubawa sai sa abu na was wani malami ne da aka yi mutumin kirki mutumin banza ne malami ne amma Allah ya jarrabe shi da shan giya da bin mata da kaza malami ne sosai ba dai wani aiki da ka sani wanda baya yi na lalata da ya mutu sai wani ya tambaye shi abu da was ya Allah ya yi da kai sai ya ce ka je ka duba kasan filona za ka ga abin da Allah ya yi da ni da aka duba kasan filon shi sai aka ga wannan waƙoƙin san da ake yawan karantawa Allahumma layar in kana layar duka illa muhsinun a cikin dai waƙoƙin yana ta waƙoƙi suna da ɗan dama yana cewa ubangiji yau gani mutane sun ce wai in na zo ba za ka mun rahama ba Allah to Allah kai kuma na tabbata rahamarka ya fi nasu idan aka auna munanan ayyuka na da rahamarka sai a ga rahamarka gutsire ɗaya ya tura duka munanan ayyuka na sannan kuma Allah duk abin da in kake cewa kai Allahn mutanen kirki ne to ni mutumin banza waye Allah na dole dai kai din ne wajen ka zan zo ba wanda zan je wajen shi sai kai Allah in aka ce in ka buge hannu na ka ce ni Allah mutanen kirki ne ni ka je ka nemi Allah mutanen banza a a Allah wallahi kai ne dai Allah nan nawa eh kama amarta tadarruan fa idza rajabta yadi faman za yarhamu Allah in ka buge hannu na ka ce waye zai mun waye zai karba Allah kuma ni musulmi ne ban cire duk abin da ake yin nan ban taba kafircewa ba na yadda la ilaha illallah kai dinnan Allah ɗaya ne Allah ya ce to zo ka shiga aljanna kar ka taba tsammanin sallanka da jin kanka da wani abu da gaba gaba ibada shine tafiya a'a kai dan Allah shi ake bukata amma duk ran da ka ji wai kai ka isa da ibadan da kake yi to wallahi inna lillahi wa inna ilaihi rajiuna Allah ya sa mutanen da muke ganin aikin mu ne aikin mu rahama ne zai shiga da mu to shine ibnu abbas yake magana cewa ay waddu ahadukum an takuna jannatun min nakhilin wa anabin tajri min tahtiha al-anharu lahum fiha min kulli ath-thamarat fa asabahu al-kibaru wa lahu dhurriyyatun du'afa wa asabahu al-kibaru wa lahu dhurriyyatun du'afa fa asaba i'sarun fi narun fahtarakat kadhalika haka sani shi Allah yubayyinu Allah yake bayyana muku ayoyinsa lakum ayatihi yake bayyana muku ayoyinsa la'allakum tatafakkaruna ko za ku hankalta ku yi tunani akan duk abin da kuke yi ku yi don Allah a kai يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمدوا فيه واعلموا أن الله غني حميد يا أيها الذين آمنوا يا قوة إنك إيماني أنفقوا من طيبات ما كسبتم كفتر كتشري أبوبوا كتشري دقا أبندكك samu an fi kuma tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min al-ard da duk wani abun da muka fito muku da shi daga cikin ƙasa da wannan aya Abu Hanifa yake gani cewa duk wani abun da ka shuka dole zaka fitar masa da zakka ba ruwan shi da ko ko ma me in dai ruwan sama ya taba shi ya fito to sai ka fitar masa da zakka a wajen shi tunda Qur'ani cewa yi an fi kuma wa mimma akhrajna lakum min al-ard da duk wani abin da muka fito muku da shi daga cikin ƙasa walastum bi akizi alan an bikum min tayyibati ma tatu wa mimma akarna lakum min al-ard wa la tayammamul khabitha min tunfiqu kar ku yi nufin mummuna tunfiquna ku minhu tunfiquna ku dinga cire mummuna daga cikin shi ku bayar ka bu ka ce cewa aka in fito da zakka ko to gashi nan na fitar eh mana daga gona na na fito Allah ya ce a'a ai walastum bi akhizihi illa an tughmidu fihi wannan abin da kuka kawo din kuma in an ba ku ba karɓa za ku yi ba in wani ya kawo muku ai ba za ku karɓa ba sai dai in lalura ya sa dole za ku karɓa walastum biya shi lantum milufi walamun ku sani annallaha ganiyun hamid kar ku dinga cire mummuna daga ciki fa ku dinga bayarwa don kun jina ce a bayar ku ciro mummuna a'a in za ku bayar an fi min tayyibati sai sa Allah ya ce ku cire mai kyau daga cikin abin da kuke bayarwa ba wai mummuna ba kun ji maganar sai da Aisha ɗazu kenan da ta ce in zan bayar ɗin sai na shafa turare idan ya sauka yana hannun Allah yana ƙamshi to shine Allah yake magana idan za ku bayar ku ba da mai kyau an fi kuma da ya batu maka tattun wa min ma aka rajina lakum min al-ard wa la tayammamul kabisa min tunfiqun zamanin da in mutum ya cire irin wannan zakkan ko sadakan sai ya je bakin masallaci in na dabino sai ya rataya duk wanda zai zo sai ya ɗauka to ana ganin mummuna ne sai aka ce a'a an fi min tsayyibati daga cikin abubuwa mai kyau ne za ku dinga bayarwa wala ta yammamul khabitha min tunfiqun wala sun bi akizi la an tumidu fi wa alamu ku sani anna allaha ganiyun mawadaci ne hamidun abun godiya ne الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم شيفا الشيطان شيطان yana kiran ku zuwa ga alfasha alfasha anan albakhil wato mai rashin bayar da kuɗi wanda ga kuɗin ya tara amma in kace bani yana ganin kaman jinin naman jikinsa kace bani shaidan ne yake masa wahayi da wannan kai yanzu za ka je ka bada kudinka ka san nawa saura a bankinka in ka bada kaza saura kaza fa kenan a shaitanu ya yi faqara yanzu kwanan nan zaka talauce ka ci gaba da bada kuɗi kowa ya zo ka ɗauka ka bashi kowa ya zo ka ɗauka ka bashi kwanan nan zaka zama talaka abinda mutum yake ji a ransa kenan yake kin bada kuɗi to shine Allah yake cewa shaidan ne yake muku talala yana cewa yana muku yana ba ku tsoro da talauci yaidukum bil faqara wa ya'murukum bil fahsha a duk qur'ani in ka ji fahsha ya zo ana maganan bin matan banza ne ko mutum mai bin matan banza a nan ne kawai ya zo ake maganan cewa bakhil ake nufi wanda baya ba da kuɗi a shaidanu yaidukum al faqara wa ya'murukum bil fahsha wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla amma shi kuma ubangiji da kuka je yana bayar wannan yana muku alkawari kiran ku ne zuwa ga magfiratan gafara wa fadlan da fadala da duk abin da kuka bayar zai ninka muku wallahu sani shi Allah wa ashhadu fuka wa yamruku wallahu ya'idukum magfiratan min wa fadla wallahu sani shi Allah wasi'un mayalwaci ne mawadaci ne alimun kuma masani ne akan duk abin da yake yi lokaci za mu tsaya anan akwai wanda ya turo tambaya jiya wai menene hukuncin kuɗi da ake bayarwa na gwamnati haraji ko haraji da gwamnati take bayarwa wai haram ne ko halal halal ne mana in ka biya gwamnati haraji halal ka biya ba haramun bane gwamnati ne a kanka ai gwamnati ko jiya muka karanta karatunmu cewa qur'ani yana maganan cewa alam tara alladhi hajja ibrahim fi rabbih an atahu allahu almulk ko muka ce Allah ne ya bashi mulki duk wanda ka gani da mulki Allah ya bashi kuma wannan kuɗi da kuke bayarwa da shi ake biyan polisawa da shi ake biyan sojoji su suke kare dukiyoyinku su suke kare muku abubuwa da yawa amma in yayi yawa ne kuma wannan an cuce ka akai amma abin da muka sani ana biyan haraji shaguna ko 500 ne ko a shekara ko gidaje ko wajen kasuwanni ana kula da su kuma karka manta kukan yi kungiya ku je wajen gwamnati ku ce ta taimaka muku kungiya kaza ta dauki mota ta baku ta dauki kaza ta baku duk wannan ba ku ganin shi haram kuna karba to kuma abin da kuke taimaka mata da shi halal ne saboda mutane ai ku ne gwamnati ku ne za ku haɗu ku taimaka wa gwamnati ta yi abin da take so sai kuma na biyu mutum ne ya ce an masa karatun alkur'ani sai aka ce cewa za a yanka a rago wai wannan shirka ne a ba shirka bane ai tun da ka jima an karanta alkur'ani ka ai saboda Allah aka yanka ai wala takulu mimma lam yazkur smallahi aka ce ko kar ku ci abin da ba a ambaci sunan Allah a ce wala takulu mimma lam yazkur smallahi alaihi kar ku ci abin da ba a ambaci sunan Allah akai ba amma ka kira bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim malam yace kawo rago a yanka ai sadaka kowa ya ci wannan yana maka kwaɗayin alheri ne ba shirka ba ne shirka shine abin da aka yanka ba da sunan Allah ba aka yanka saboda sunan wani gunki ko wani dodo Allah ya kiyaye mu Allah ya ja kwanan shayi Allah ya karba mana ibadunmu Allah ya haɗa kan shayi da iyalansa gaba ɗaya da almajiran shi albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya karbi ibadunmu Allah ya yafe mana duk kuskuren da muka faɗa Allah ya ba mu ladan abin da muka faɗa البركة عن النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق أجر الجار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم